wanda za mu tashi karatu na 106 insha Allah yau shafi na 448 a cikin shi wannan littafi na kaula aswa to a muna cikin kamar yadda aka faɗa a baya wato cikin matsala ta 34 ne ko 34 ne 38 ko to kuma akwai zantuka a cikinta da yawa wanda mun dan taɓa wani abu kaɗan a cikinsa karatunmu na baya to wato wa amma ihalatu iya ya al muqaddima amma da yayin ihala yayin kai gani zuwa ga littafin sa muqaddima juz'i na biyu shafin 274 yace fa huwa ma naqalahu min ibn kathir shine abin da ya kira to daga ibn kathir kailan yana mai cewa wa in shi'ita idan ka so tawdihal mas'ala kana sanin kana san a warware maka matsalan nan aksar mafi yawa faqara haka karanta ta wato a cikin juz'i na bakwai shafi na 256 a cikin bidaya wan nihaya haisu yaqul ibnu kasir ta yanda ibnu kasir yake cewa rawal bayhaqi wa ghayruhu bayhaqi ya rawaito da wannan sa an salim bin abul jaj daga salim dan abul jaji a ibn mas'ud daga abdullahi dan mas'udin kala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza ikhtalafa nasu idan mutane suka saba kana ibnu sumayya ta mal haqi ibnu sumayya wato ammar kenan yana tare da gaskiya to qultu ni kuma sai nake cewa hada isnadun munqadhirun wannan isnadun yana da inqidai a cikin sa me yasa lianna salim ibn abul abul jadi lam yasma min ibn mas'ud domin shi salim dan abul jad da ya rawaito daga ibn mas'ud to bai ji daga wadansa ba kama a fada zahabi fi siyar alamun nubala kamar da zahabi ya kawo wannan magana a cikin siyar alamun nubala wa ala farda sihati a sama ya inganta babu wannan inkidayin falaysa fi tafawuq ala talha wa ala zubair radiyallahu anhuma babu fifiko ba za a fifita shi akan sayyidina talha da zubair ba Allah ya kare dagare su baki daya lima sabaqa min at-tala'i saboda abin da ya rigaya na dalilai wa amma ma fil muqaddima amma abin da ya zo a cikin muqaddimar sa juz'i na biyu shafin 197 fa hukumuhu hukuncin sa hukuma ma sabaka hukuncin abin da ya gabata ne illa anna hunaka shay'un yajibu lintibahu lahu sai dai akwai abin da ya zama wajibi a fadaka akan sa huwa shine annal hadith alladhi saqahu hadisin da ya kawo min anna huzaifa cewa sayyidina huzaifa da yamani Allah ya tada shi qala ya ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa abul yaqzan al fitra abul yaqzan wato ammar dan yasir yana kan sunna la ya da'uha hatta ya muta aw ya masa ulhara ba zai bar sunna ba har ya rasu ko kuma tsufa ya same shi wannan duk muna ba, ba da amsa ne akan fadin sa cewa Ammar dan Yasir ya fi sayyidina Abubakar da Umar an gane ballantana ma sayyidina Talha da sayyidina Zubair mu kuma muka ce a'a ai bai ma kai Talha da Zubair ba bare kai sayyidina Abubakar da Umar an gane to wa qaulul muntasif fil hadisi fadan shi dan tawali a cikin wannan hadisi kamar da zuwa cikin safin nasa yace fa asnaduhu ila zahri rajul suka jingina shi zuwa ga bayan wani mutum to wannan abin da ya rubuta a cikin sa khadawan kuskure ne fa inna jami'al masadir allati zakaraha bi nafsihi domin dukkan masdar guran da ya ambata da kansa ta kula tana cewa fa asnaduhu ila sadri rajul suka jingina shi zuwa kirjin wani mutum wannan ta to wannan me bambanci da zahar rajul da sadar rajul ko to a a fa iza kana ruwatu idan marwaita hadisi يتهرون سنة ينكردادو ألا ينسبوا إلى شيوخهم مقالة حدثنا والحال أنهم حدثوا بأخبارنا باسا إيه دينجنا وشهوننسو شوا سنتي حدثنا بايا معلمان sun ba su hadisi da cewa akhbarana to ma anna sawa'un tare cewa da akhbarana da haddathana abu ɗaya ne inda jullul muhaddisin a wajen mafi yawan malaman hadisi to fa ibdal zahari bi sadri ashnau ai a canja baya da qirzi wannan shine mafi muni ثم في اسناد هذا الحديث عبيد الله بن موسى الابسي الكوفي ترى اسنادin wannan hadisi da ya faɗa ana ji ko akwai wani mutum mai suna Ubaydullah dan Musa al-Absi al-Kufi zahabi ya faɗa cikin mizan al-ittidal yace sai kasun fi nafsi lakinnahu shi'iyyun mutaharrikun yace amintacce ne a cikin kansa dai kuma dan shi'a ne mai zurfafawa cikin shi'a wa qala Abu Dawud kana shi'iyyan mutaharrikan Abu Dawud ma ya faɗa yace dan shi'a ne mai zurfafawa warwal maimuni maimuni ya rawaito ana Ahmad daga Ahmada كان عبيد الله صاحب تخليد ita عبيد الله din nan dan Musa al-Amsi mabucin wato wato chakur hadisi ne haddasa bi ahadith su'in sannan kuma ya zantar da hadisi wanda suke wato su'in namuni wanda ba nagar ba wa akharat tilkal balaya ibta dukkan wa'annan musibu wa qad ra'aytu bi makkata ita na ganshi a makka fama aradtu lahu ko bujuro masa ban yi ba fa hadithu zalika da'ifun to saboda haka wannan magana ta sa wannan hadisi ya zama to mai rauni ne ala mazhabil muntasib nafsihi an fa matafiyar dan tamori shi kansa walhamdulillah ala zalika godiya Allah ta tabbata a bisa wannan wa ma haza tare da haka duk da haka din dai wa ma haza kulli falau sahha an gane ko da a ce ya inganta fa laysa fihi ma yadullu ala afdaliyati ala talha wa zubair ai da ma ya inganta wannan hadisin har ila yau ba mu ji dalilin fifikon sayyidina ammaru akan talha da zubair ba radiyallahu anhuma Allah ya kare da gare su bal hashaykhaini ballantana a zo gurin sayyidina abubakar da umar radiyallahu anhuma Allah ya kare da gare su summa ahalani sannan ya kare min ihala ha ila yau ala muqaddima abu sa muqaddima wanda shi kuma abin da yake so ya ce a nan wajen shine ba ana magana cewa a sayyidina talha wato daga cikin yaran sayyidina ali ne aka samu wanda ya kashe shi ba shi kuma sai ce a sam sam marwan ne ya kashe shi an gane ma'ana ba mutanen sayyidina ali ba to qala a cikin wannan yake cewa ya kulu zabi fi siyar zabi ya faɗa cikin siyar wa alamun bala juzi na 28 shafi 255 yace an abi sabrat al-huzali daga abi sabra kala yace nazara marwanu ila al-hakam marwanu ila wato yayi duba zuwa hakam yawmal jamal ranar da marwan dan hakam yayi duba yawmal jamal ko wato yayi duba zuwa ga dan hakenan fa kala sai ce la adlu sa'ri ba'da al-yawm yau ba zan sake neman fansa ta bayan yau din nan farama dalhata bi samin faqatalahu sai kawai ya jefi dalha da wani kibiya sai ya kashe shi sai na dalha wa fi ruwayati ibn abi hazim a ruwayan sa abi hazim ibn abi hazim ramahu bi sahamin fi rukubatihi ya jefe shi da wata kibiya ne a cikin cinyarsa fa ma zala yasihu hatta mata bai gushe bai na zubda jini har sai ya mutu wa qala sai ta haza kaga wannan man aana ala usman yawwa wannan yana daga cikin wanda ya taimaka a bisa kasa sayyidina Usman an gane ko kaga markasa tun da yake cewa da wani da wani suka arsa kasa sayyidina Usman ko sannan kuka suna neman jinin sa wa fi riwayati ya ibn Sa'id al-Ansari a cikin riwayar nan ta ya dan Sa'id al-Ansari iltafata Marwan ila Abban bin Usman wai Marwan dan haka sai jiyo ya kalli Abban dan Usman an gane wa qala sai ke cewa kad kafainaka ba'a ba qatalata abika mun isan ma shashin wayanda suka kashe babanka wa qala yace rama marwanu talhata bisami wai marwanu ya jefi sayyidina talha da takobi ai da kibiya hatta shakka saqawa sai da rabi kafarsa bi jambi farasi da gefen a gefen dokin sa to to kun ga wannan magana ana jigo in ta inganta ai kaga da awar da yake cewa sayyidina talha da sayyidina zubair su suka haɗu suka kashe sayyidina usmanu sannan kuma suka fito suna neman jininsa kaga wannan abun ai abun bai daɗi ba kuma baya za a yi ma haka ga waɗanda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya amince da su ai ba zai yi ba ai waɗannan mutane bai sa kansu na Umar a lokacin da aka zo halifanci yace da da da Abu Ubaida nan da na bashi wannan jagoranci saboda me saboda manzo ya ya ambace shi da aminu hadhihi al-umma sanan mu duba lokacin da annabi yake yake musu bisharar aljanna sai ce wani na yarda da shi dan aljanna ne wani nawa ne na yarda da shi dan amintacce na ne ga sanan guda goma su ne suka fi kowa da cikin sabon mamman Allah amma ce wai su ne za su zo su kashe mutum an bayyanta ko ai ko yau a yau dinnan wannan zamanin namu kai ko mu da ba laraba ba an gane ko kashe mutum a gurin mu ai babban abu ne bare a ce wai har a zo a irin wannan a cikin sabon manzon Allah amintattu da Allah ya faɗa a Qur'ani duk inda kan Allah ya ce innal ladzina amanu su ne an fahimta ku amma sai a ce a ce wai su ne suke wannan aiki Allah ka soyi to bari mu ji wannan ruwaya ya take wayannan ruwayoyi da yake ta dogaro da su qultu hadhihi ruwaya kulluha da'ifa wa munkar duk wayannan ruwayoyi raunana ne kuma munkare ne yawwa me na karanta ta tayi tayi tayi mu'araba da ayoyin alqur'ani tayi mu'araba da hadisi ingantattu an gane ko sannan kuma tayi mu'araba ma da halin sabon manzon Allah وسوف أثبت ذلك في نقاد زعما ثبت ده wannan insha Allah a cikin nuqulodi al-ula nuqda farko riwayat abi subra al-huzali riwayat da kama hujja ta abi subra al-huzali allati awradaha zahabi wa sakat alaiha wanda zahabi ya kawo ta yi shiru akai fa yamma akhrajahu abu al-qasim al-bagawi ita ce wadda Abul Qasim Bagawi ya fitar a cikin Mu'jam Sahaba qala yake cewa haddathana Ali ibn Muslim أخبرنا أبو داود الطيالسي عن عمران يا ذلك قطانا عن قتادة عن الجارود عن بن أبي سبرة قال يتي لما كان يوم الجمل راند يعند ران الجمل شيء نظر مروان إلى طلحة مروان سيجوبا إذوا طلحة دم عبيد الله فقال سيتي لا أدلو بسعري بعد اليوم daga yau bazan sace neman fansa ta bayan yau ma'ana ya ga wanda zai zai samu fansan ku akai fara za su haman sai ciro kibau daga cikin wato sulkensa sai ciro kibiya faƙata lahu radiyallahu anhu sai kai shi Allah ya dare shi to kaga wannan wannan magana zamu zo kanta tukunna ana ji wal hadisu shi wannan hadisi muke magana akan sa akhrajahu khalifa bin khayyat fi tarihi khalifa dan khayyat cikin tarihin sa fitar da shi وابن ابي خيثمه في تاريخه والخلال في السنه وابن عساكر في تاريخ دمشق وقال الحافظ في الاصابه حافظ يا فدا cikin isaba yace akhrajahu al-qasim al-bagawi yace abul qasim al-bagawi ya fitar da wannan magana bi sanadin sahihin da isnadi ingantacce an al-jarud bin abi sabra daga jawurudu dan abi sabra to jama'a bakan wannan magana yau dai gashi ibnu hajar da kansa ya ce wannan isnadi ya inganta an gane ko sannan mu kalli magana fa a can baya mu ba maganan marwan ya kashe dalha muke magana nan dan marwan bai kai matsayin sahabban manzon Allah ba an gane ko bare illatu ashabi rasulullahi sallama saboda idan an ce ya kashe dalha wannan ba abun ba abun mamaki bane ina fatan gane amma rikicin shine shin dalha akan me marwan ya kashe shi ya kashe shi ne akan cewa shi na cikin wayanda suka kashe sayyidina Usman kuma dan tamore yake da awa ina fatan gane to to anan wajen qultu ruwatuhu kulluhum thiqatun lalle marwayatan wannan hadisi kamar da ibn Azai faɗa amintattu ne dukkan su gaira anna qatada bin amata mudallis sai dai qatada dan da ama mudallisi ne kowa ya san mudallisi ko shine wanda yake yaktumu aibul wasila ko wanda yake boye aibun hajarsa kamar da mai iziya ya faɗa ko yawa kitmanu aibul sil'a ina fatan gani to a malaman hadisi ma haka ne ai mun sha faɗa mutumin da ya san ciwar wani ne matsala ne in ya zo sai tsallake shi sai kawo wani mai aminci ko ku a sunansa da aka fi sani munzir an gane ko amma kakanninsa can ana masa wani lakabi da abu lubaba misali kawai da ya zo gurin tun ya san ba kowa ya san da wannan da wannan kinayar ba sai ce kawai ana bi lubaba sai a dauka wani babban mutum ne ina fatan gane bayan ko wannan munzir din da an faɗe shi da kowa ya gane shi an gane ko to wanda yi haka mudallisi ne ولم يسرح بالتحديث كما بي بينا cewa haddathana ko akhbarana ko sami'tu fulanan kai yaqulu ba an an gane ko bai bayyana wannan tarihin ba fi ahadin min turiki a cikin ɗaya daga cikin farkansa an gane magana ashe magana cewa amintacce dan amintacce amintacce ne amma ya iki mudallisi ne to tunda mudallisi ne ai ka'ida duk mudallisi in hadisin sa zai inganta to sai ya sarraha da hadisi ya ce haddasani fulanun ko sami'tu fulanan ya ƙulu ina fatan gane to shi yau sana ya dare amma in yace an ko kuma ƙalawa ne ina to shi anan wajen idan da zamu kowa cikin hadisin ana ji ko sai mu ga ai jawabin gaba daya da aka zo an ce an imrana ya zalka dana ko an ga wajen ko an kata ta an ga wajen sai aka ce me anil jarud bai ce sami'tu al-jarud bin abi sabra ba bai ce qala bai ce haddathana al-jarud bin abi sabra ba kawai sai an al-jarud bin abi sabra an gane to qala zabi zabi ya fara cikin mizan litidal yace qatarus bin da amata sadusi hafizun thiqatun sabtun lakinnahu mudallis yace amintacce ne shi kuma mahaddaci kuma sabti ne ma ya mafi sika sai da cewa shi mutallafi ne waro miya bil qadar sannan an ma jefe shi ma'ana ana zargin sa da qadariyanci eh ma'ana yana da aqida ta itizali qala hu ya ibn ma'in ya ibn ma'in ya faɗi wannan magana wa ma haza fa hatta bi ashabu siha tare da cewa hakan amma malaman hadisi ingantacce sun kaba hujja da shi la sai ma idan qala haddathana musamman ya ce haddathana kaji magana ko yawwa mata kalan ya rasu yana kalu gurzu wa innal jarud bin abi subra shi kuma al jarud dan abi subra ku kallo na abun mamaki jama'a ana ji ko shi jaru dan abi sufra tuwafiya ya rasu shekara ta 120 daidai a gane walau kana umruhu 40 wa 80 sanatan da a ce shekarunsa ya kai shekara 84 yawa mata ranar da ya rasu ana ji ko tunda da labarin nan da aka ce wani ya jefi wani a ranar jamal kuna ji na ko ai me cewa wani ya jefi wani ba ta iya labari aka bashi ba yana da tabbatsin shi ya gani idan sannan ai an gane ko to shi yanzu wannan bawan Allah ya rasa shekara ta 120 an fahimta to to sai aka ce shi kuma jama'a an yi an yi shi a shekara hmm 36 ko 36 to yanzu 120 ka dauki 36 nawa zai baka 84 ko to shine abin da malam shine abin da ake faɗa walau kana umruhu 40 wa 80 sanata da a ce ya kai shekara 84 a rayuwarsa yawan wata ran da ya rasu to la kana rabi'an yawal jamal da sai zaman to shi dan yaye ne shi shayar da shi nono ake a ranar jamal ya zai wanda ake shayar da nono ya ga me ya faru a jamal ai dole sai an samu labari wani ya bada labarin ga yadda aka yi ina fatan gani sauran ka fala yu'tabaru bi riwayatihi hadhihi anan ba za a yi ina da ruwayarsa ba wani ya ce to yaya ibn hajar ya ce rijaluhu siqatun ko kuma bi sanadin sahihin an wani ko to da ibn hajar ya faɗa ai ba shine nan yana gaya mana mazajen amintattu ne kuma mun tabbata amintattu ne ba wa inkari haka ne ko amma shin amintattu haka kowanne tsakanin wani da wani wani da wani har zuwa wajen wanda mun faɗa cewa tsakiya akwai wani mudallisi ko to ma amma kyale mudallisi tadlisin nasa ya tabbata a je ma ba ba mudallisi to shi wanda ya bada labarin nan da yake bada labarin nan ba ta yi wani ya bashi ba an gane da ta yi wani ya bashi labari shi ma sai mu bincike wani waye shi to sai aka ce ba ma wani bane ba a shi yake bada labari da kansa ka annahu shahadul amr to in ku ya ga al'amarin to a lokacin da jariri ne shi amma ya kai shekara 84 da ake magana saboda haka la'anna wafat talha domin rasul talha kana fi sanati 60 wa 30 a wannan shekarar ce shekarar da aka jamal din a shekarar ya rasu fa ya bukudu jiddan riwayatuhu lima waqa hunalika abu ne wanda zai yi nisa a ce ya rawaito abin da ya faru a wannan guri waiwayi da maqalati hazi abin da yake karfa wannan magana tawa ana ji ko shine ma zakarahu alauddin mughlat aya shine abinda ibn kekaldi ya rawaito a cikin littafinsa mai suna ikmalu tahzibul kamal fi asma'ir rijal juz'i na uku shafin 148 da kuma a lamba ta 927 yace ma tafi sanata 20 wa mi'a ya rasu shekara ta 120 zakar wa ibn hibban fi sikat ibn hibban ya kawo a cikin wannan a cikin asikat wa zakar al-mizzi mizzi ya ambaci ruwayatuhu an ibn an an ubay ibn ka'ib ya yi ruwaya ya ambaci ruwayarsa daga ubay dan ka'ab wa talha bin ubaidillah da kuma talha dan ubaidillah ar ruwayatul mushkirat indahu bil ittisali sai kawo wata ruwaya wanda take nuna kamar ya hadda wayannan guda biyu wa fi kitab ibn abi khaysama al-kitab ibn abi khaysama su'ila ya ibn ma'in an tambaye ya dan ma'in an hadisi hammad ibn salama daga hadisin hammad dan salama an sabit bunani dan sabit bunani an al-jarud daga jarudu bin abi sumra qala sai sai qala ubay ibn ka'b ubay ibn ka'b ya wato fa qala mursal an gane ko tambaya aka yi wa yahaya dan ma'in aka ce malam yahaya dan ma'in ya hadisin Muhammad dan Salama an sabi libunani an jarud bin Abi Sura qala qala Ubay bin Ka'b fa qala mursal sai to hadisin mursal me ma'anar mursal ma'ana mun kafa ibara ta mutaqaddimi ko mun sha wala a baya ko yawa wa qala ibn Khalfun ibn Khalfun ya wada cikin kitabus sikat yace rawa an Ubay bin Ka'b wa dalhata wa lam yasma' minhuma an gane ko yace ya rawaito da gurin su amma bai ji da gurin su ba kwata kwata ma'ana ashe ruwaya ce daga wajen wani an fahimta ko yawa da sahabi da shi sai aka bazanta amma da yake ba sahabi bane ba sai an bincika kaga dai wannan magana ba za ta samu karbuwa ba kenan haka ne to bari mu ƙara magana ta biyu asaniya ruwaya ibn abi hazim sai ruwaya ibn abi hazim sai wata ruwaya ta ibn abi sabra ta rushe yanzu to sai ruwaya ibn abi hazim أخرجها ابن سعد في الطبقات الكبرى ibn sa'd ya fita a cikin al kubra da ibn abi shayba a cikin musannaf da ibn sakir a cikin tarihi mashka da balazuri a cikin ansab al-ashraf da dabarani a cikin mujam al-kabir lafazin na ibn sa'd ne qala yace akhbarana abu usama abu usama ya zantar da mu an isma'il bin abi khalid daga isma'il bin abi khalid qala yace akhbarani qais ibn abi hazim qais dan abi hazim ya zantar da ni qala yace rama marwan ibn al-hakim al-hasan yawm al-jamal fi rukbati marwan dan hakam ya je fi dalha dan ubaydullah ranar jamal a cikin cinyarsa faja'al ad-damu yaguzzu wa yasiru sai ga jini yana bubbuga yana kwaranya fa idan amsa ku iskam saka an aka rike gurin sai jinin ya tsaya wai la tarku sala in saka tsaka kuma sai jini ya ta zuba qala sai ya ce wallahi ma balagat ilaina sihamuhum ba'du sai ya ce wallahi hay har yanzu takobin su bai zo zuwa gare mu ba sun makala sai ce da u ku kyale shi fa inna ma hum fa inna ma huwa samun arsalahu Allah wannan cibiya ce da Allah ya kusa fa ma tsira shi sai na dalha din fa dafanuhu ala shadil kala sai aka samu wani guri kusa da wani wato wajen wata wata gona gefe sai aka yi masa kabari a gurin fara ba'd ahlihi sai wasu daga cikin ahalinsa sai suka ganshi annahu qala cewa ya ce ala turihuna ni min hazal ma'i ba za ku huta da ni daga wannan ruwa ba fa ni gargare su na dilmi a cikin sa salasa marratin ya kula yana faɗa wannan magana haka uku ma ashe kaga wurin tunda guri ne na gona kuma akwai ruwa na yin wato irin noman rani din nan ko ana zuba ruwa ya dinga biyowa ta wurin ruwa yana bi ta gurin shikenan wannan daga cikin ahalinsa da suka yi farki da shi sai suka suka fanabashu suka suka wato suka suka suka bude wannan kabari min kabarihi akhdar kore ka annahu silk kai ka ce irin kwannan aka aji farazahu anhu alma suka ɗebe masa ruwa baki daya sun mastakharaju suka fito da shi fa idza ma yanil ardu min liyati wajhi kad akalatu al sai ga shi abin da yake bin kasa daga gemanyarsa da fuskarsa wato mageduwa ta cinye shi fashtaru darar sai suka sai gida min dura abi bakarata daga gidajen abi bakara fa dafa nuhu fiya suka binne shi a cikin ta to qala al hafiz fil isaba ibn hajar ya fada a cikin isaba yace akhrajahu yaqub bin sufyan bi sanadin sahihin an qais ibn abi hazim yace wannan hadisi ko wannan asari yaqub dan sufyan ya fitar da shi da sanadi wanda yake ingantacce daga qais dan abi hazim to ga maganar mu kuma wa illatul hadisi shi illa wannan hadisi huwa qaisun nafsuhu shi ne qaisun shi kansa kamar da illa dazu ana jigo da akwai jarud din da cewa amintacce ne shi ko yawa da kuma kasada to shi kuma wannan illa wannan hadisi ana jigo shi ne qaisun wanda ya rubuta wannan kissa me yasa li'annahu tabi'iyyun thiqatun walakinahu mudallisun tabi'i ne amintacce sai da mudallisi ne wa qad jawaza li hatta ta gayyara kuma ya fi shekara ɗari a rayu har sai da ya ɗan fara rikicewa qala al-hafiz fi tahzib at-tahzib ibn al ya fara cikin tahzib at-tahzib yace wa mutqil ruwaya ina da ruwaya tabbatacciya wa kad takallama ashabuna fi wato abokan sun zance a cikin sa fa minhu marrafa qadaru wa azamahu a cikin zako da ya dauka da sai girma shi waja Allah hadisi anhu min asahhil isnad isa ya magana akan sa daga mafi ingancin isnadi wa minhu man hamala alayhi akwai wanda ya kai hari gare shi wa kala yace lahu ahadisa manakir ina da hadisi wanda suke munkarai to wa min man da'afahu isma'il ibn abi khalid daga cikin wanda ya rawana shi akwai isma'il dan abi khalid an gane rawi khabar al-bab wanda ya rawaito wannan hadisin ba da ake magana kansa domin mun koma baya muka duba asalin ruwaya za mu ce wallam ibn sadin ko qala akhbarna abu isa abu usamata an isma'il ibn abi khalid an gane to me yake cewa shi ƙala ya ce kabura ƙaisun ƙaisu ya girma ibn abi hazan hatta dawo da mi'a sai da ya wuce shekara ɗari bisu ne ka sai da shekaru masu yawa hatta kharifa har sai da ya fara rikicewa wa zahaba aqalu hankalinsa ya tafi ƙala ya ce fashtarawlahu jariyatan sauda adamiyya sai aka sai masa ta kuyanga baka wadda take ba balarabiya ba ƙala sai ce waje ala fi wato waje ala fi uruki ha qala'il min ihri sai samu sai dinga samu ta a wuyanta sai samu qala'il wani wato sarka min ihrin ta daga audiga sai sa mata a wuyanta ma'ana dai kamar dai ya dan sami tabuwa haka ko wani abu makamancin haka to wa minhum a cikin wayannan malamai dai har ila yau wanda suka rawan hadisi rawan hadisin wannan bawan Allah akwai Ali ibn al-Madini qala zahabi fil kashif zahabi ya bala yace wa qala ibn al-Madini an ya ibn Sa'id munkirul hadis shi hadisin sa munkar ne ثم ذكر حديث كلا حديث كلاب الهوأ sannan sai ya ambaci hadisin kilabul hawabi ya rasu a shekara 98 qultu waqa'at minni hayra to sai nake cewa dimuwa ta same ni ana ji ko wannan fa labari nake bayarwa ne yawa fi sanatu wafati a cikin shekarar haihuwa a rasuwarsa me yasa likhtilafil huffaz fiha saboda hafizai sun sabani a cikin ta faqala zahabi zahabi ya faɗa a cikin tarihin dimashq tarihin islam yace wa qala yahya ibn ma'in wa khalifa wa abu ubayd tufiya sanata 98 ya rubuta shekara 98 dariba bi ko fa in kana qad haddasa bil asr qabla kharfi in ya bantar da wannan labari tun gabanin isamu wannan rikicewa fa huwa dalilun qati'un ala annahu arsalahu dalili ne yanke da yake tabbatar da cewa wannan mutumin irsalin hadisin nan yayi ma'ana ba shi ijiba ba shi igani da kansa yake ba da labari ba walam yakun ma ajin shi Aisha baya tare da rundunar na Aisha Allah ya kare ta gare ta an gani wa kar zakar shahr sani gashi na kasa ko shahr sani ya fada cikin milan nahal yace qaulu qais nafsu ga wato qaulu qais nafsi fadan shi qais din nan yake cewa kuntu ma ali radiyallahu anhu ina tare da sayyidina Allah ya dare shi fi jami'i ahwalihi wa hurubihi a cikin gaba ɗan yakunkunan sa da halayensa hatta qala yawmus sifin har sai da ya fada ranar sifin yace kaza yace kaza yace kaza an gane to wa qaisun haza shi wannan qaisun da ake magana ma akasarati irsalihi tare da cewa mutum ne mai yawan irsali na hadisi lam yashhad alwaqi'ata bai zo yakin jamal ba kama na sala zalika ibn al-madini fil ilal kamar da ibn al-madini fara cikin al-ilal nasa shafi na 50 aka ce da ilal ali ibn al-madini aka ce da ali dan madini hal shahida qaisun ibn abi hazim al-jamala shin Qaisu dan Abi Hazim ya bu Jamal ala la ice bai zo ba kana Usmaniyyan yana bangaren sai da Usmanu Allah ya kare da gare shi to fa ya laifi shi'iri ya kai tun dan kankanin sani na man allazi anba'ahu al-khabara wa ya bashi labarin nan wa min aina yashahidu maji asfan min marwana ta ina yake zuwan kibiyan nan daga marwanu wa idza ta'ammalna riwayata idan mun lura da wannan riwaya nudriku anna qaisan nafsuhu lam yaqul shahad qaisan nan da ake magana bai ce na gani idona ba aw ra'aytu ko na gani bal akhbara bi qaumihi bi qawlihi rama marwan ibn hakam talha yawm al-jamal labari kawai bayar cewa marwan ya jefi talha ranar jamal kaga wannan ya kamata a samu ko ya ce lalle da ni aka yi ko ko a na gani ko wani abu makamancin haka so zaka ita ma wannan ruwaya ba za ta karu ba to sai ruwaya ta uku ina ga ita wannan ko mu kyale ta na ga ban ga wurin tsaya ba ta a cikin ta da yawa eh ita da sai ko ita kuma kaga ruwaya haya dan Sa'id al-Ansari ne duk wannan kaga wato suna cikin ya haya dan Sa'id ai malamin Imam Malik ne ko shi ka san wani su ma a ka dai kusa a a hawa sau da rai wala wala jirka da wala wani sau da an cika kusa to 143 ne uku. to ina ga za mu tsaya nan insha Allah sai mu tashi ita wannan kissa din amma dai mun san akan abinda muke magana akai akan ibdalin wannan magana cewa Marwan ne ya kashe Sayyidina Dalha dan Abi dan Ubaidillah ko Allah ya samu dace alhamdulillah وعليكم السلام ورحمة الله نعم ورحمة الله shine shine kwarai kuwa a ai aka ramka Allah wato akwai malamai da yawa da ake kiran su wato manyan malamai da kaji su amma kuma mudallisi ne eh akwai su irin Hassan al-Basri Hassan al-Basri ma namu shi ma mudallisi ne kwarai kuwa eh ai akwai lissafi da Imam Suyuti Imam Ibn Hajar yayi ko eh na wato akhbar al-mudallisin eh nasa'i ma yayi kawai al-mudallisin sunayen su ne gaba daya yawa eh so daka zaka ta ganin su wani mudallisi ne so daka duk hadisin da ya kama in bai tasrihi da tahdisi ba ba za ka karbe shi ba yawwa amma yace an ko kuma kawai kala ko kuma kawai wato wato ya kawo labari kamar yadda wannan aka ce kawai cewa rama marwanu dalhaka kawai ba tare da an abin nan ba to ba za ba za a saurare shi ba dole sai ya sarraha da tahdisi yawa amma fadin sa an ba zai karbu ba yanzu misali maliku za mu ji amma lawali ko an malikin an nafi'in an ibn umar haka an ana akai ko to amma da yake dukkan su amintattu ne babu tadlisi ba matsala amma wanda yake akwai tadlisi dan ya ce an wani an wani ba za a yi shi sai ya sarraha sai an samu tasrihi tukunna eh Allah ya samu dace to magana daurin aure ko akwai daurin aure na malam Aminu ha to shi kenan abu da ɗayan kenan to ɗaurin auren ƙanin malam aminu zai eh kaga yanzu ya zama wa shi sa ai kai da arfa asiri aka yi kai kuma ka ce a buda to so da ka zai ɗaurin auren Allah ya kai mu ranar asabar a karfe 11 a nan unguwa uku masallacin filin kashu wanda ya samu dama a daurin aure na wannan makaranta ne girma kwarai da gaske yawwa so da haka muna fatan Allah ya sanya albarka ya sanya alkhairi a cikin sa an samu dama dai ranar asabar za a yi shi zuwa goma sai mu sake sanarwa dan ka amanta ko insha Allah Allah ya samu dace